عباد الله وأما المقصود بالزيادة بالزيادة كيد الصالح هو القائم بما يلزمه من حقوق الله من حقوق الله تعالى وحقوق عباده مع سلامة المعتقاد عباد الله وإنما زاد أهل العلم هذا الكيد المهم في تهديد السلف هو الاتصاب بالديانة والصلاة وصحة المعتقد حتى يخرجون منهم أهل البدء الذي عاشوا في تلك الحقبة الزمنية المباركة وخالفوهم من المنهج والمعتقد فإن الخوارج الأول الخوارج الخوارج الأول وكذلك الروافضة ليسوا من أهل السلف وإن كانوا أي أيوة وإن أعشى في القرون المفضلة وفي ذلك قول قول الشيخ أحمد الأنصاري رحمه الله فالسلف هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والقرون المفضلة كان فيها الكدرية والمؤتذلة والجهمية وغيرهم من الأهل البدء ولكن لا يطلق عليهم سلف عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان نقل ما أي بما سبق أن الكلمة السلف لا يعني الحكمة الزمنية المعينة فحسب لا بد مع ذلك من موافقه منهج المنهج الصحابة صحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين لهم بالإحسان وسلوك هيديهم ليس المراد بالسلب والقلب من تقدم أو تأكر مطلقا حتى يشمل من كان بدعة بل مراد السلف والقلب بكيد كونه من أهل السنة والحق إذ لا عبرة بغيرهم عباد الله من كان من أهل القرون المفضلة أو كان ممن جاء بعدها ولم يكن على منحج الصحابة وهو خلفي خلفي خلفي وإن عاش في أسرهم وفي ذلك يقول حافظ الرجب رحمه الله وفي زمننا أي زماننا هذا يتأين كتاب الكلام السلف المقتدي بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق ولكن الإنسان على حذر ولكن الإنسان على حذر ممن جاء ممن جاء بعدهم وفصل العلامة المعلمي رحمه الله في طبقات السلف والأساس الذي يرجو إليه من ولائهم أو البراء منهم فقال وبالجملة وبالجملة فالسلفنا على ثلاثة طبقات أول من وضح لنا اعتصامه بكتاب الله وسنة الرسول فهؤلاء الذين تولاهم ثانيا ومن دها ومن دها ومن دها لنا وتهاونوا بالكتاب والسنة فعلينا أن نتبرأ منهم ثالثا قوم كلتوا أملا صالحا وآخر أي سيئا عسى الله أن يعفو عنهم ويؤذرهم وعلينا أن نحمدهم فيما أصابوا فيه ونتبرأ مما أقطأوا فيه عباد الله أن مصحب السلف باك باك باك باك إلى أن يأتي أمر الله سبحانه هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عباد الله ya ku bayan Allah masu girma wanda Allah ya ba mu kyautar lokaci muna gode masa waɗansu sun tafi waɗansu ma yau sun tafi mun samu falalan wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya sa mun samu riban lokaci hutuban mu a yau ganin rikita-rikita na duniya muka ce hutuban mu a yau shine tsiranmu koyi da magabata na kwarai wannan ya faru ne saboda me muna ganin rikita-rikita kun sani kuma za ku yi shaida tare da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma bayan komawan manzon Allah babu wani abu guda da aka ce za a tsare shi banda abu guda abu gudan nan shine littafin Allah ba mai ƙara shi sannan ba mai rage shi idan kuka kula za ku yi shaida tare da ni idan za ku yi sallah za ku yi shaida tare da ni cewa ba alkur'ani bane kai tsaye zai faɗa muku duk sifofin sallah da yadda za ka yi tsarki da yadda za ka yi komi za ka tabbatar da wannan idan za ka bada zaka ka sani cewa ba ƙur'ani ba ne zai maka bayani filla filla filla filla filla daga sama da warwarewa da wane ne dunkulallen littafin allah nan ba shi ne zai maka wannan bayanin ba idan za ka kasance ma'ana mai mai aure ba ƙur'ani ba ne zai gaya maka ciki da waje da kowane irin kwana ba wannan littafi mai tsarki dunkulalle idan za ku yi shaida tare da ni idan za ku ko ba da zakka ko mu'amala ko mulki ko makwabtaka kowane irin motsi na musulmi in ka ɗauki ƙura'ani ka ce da shi kawai za ka yi aiki ka zama ƙura'ani yun a nan ne ake cewa mai tatsi ne a nan ne ka shiga cikin addinin ka fita to tun da haka ne kuma ga shi Allah ya ce shi ne alƙura'ani shi ɗaya alƙura'ani shi ne kawai abin da Allah zai riƙe ma sauran dun littafi babu wani littafi tsararre kuma ga shi an ce ka yi ibada kuma to saboda haka yaya za ka yi don ka samu ka samu ka tsira saboda haka musulunci ya fayyace ma komi ya gwada maka abin da manzon Allah ya rayu ya gwada maka abin da manzon Allah ya bari ya gwada maka waɗanda za ka yi kuhi da su saboda haka shi ya sa muka ga cewa labudda a gare mu mu ja hankalin junanmu mu gane cewa wannan rikita rikita dole sai da komawa zuwa ga zuwa ga magabata wanda yake da kwarai a nan ne za mu gane matsayin Allah a nan ne za mu gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ne za mu yi sallah mai kyawu a nan ne za mu yi azumi mai kyawu a nan ne za mu yi hajji mai kyawu a nan ne za mu yi ainihin mi abin da shafi zakka wanda ke mai kyawu su ne ainihin magabatan nan to tun da an ce magabata an ce magabata to dole har yanzu mu gane menene manufar magabata wannan rikita rikita dole a gane su wane ne magabata shi yasa hudu ban tace tana gode min Allah mamallakin komi da mai hankali da mamaran hankali duka Allah shine mallake shi alqahar sannan Allah mai tilasta bawa yana tilasta bayi suna aikata abin da yake so shi Allah ba sai suna so ba duk abin da yake so su aikata za su yi ko suna so ko ba su in kaga ya bari to ya basu ne kawai saboda haka in ko haka ne labarin yake kenan yanzu muna raye babu babu manzon Allah bare ta namu tambaye shi sahabbai suna tambayan manzon Allah cewa sallan mu ya rikice dukiya ta ta kai kaza ina azumi ga abin da ya faru manzon Allah da bakin sa mai tsarki zai ga musu sahabban manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam amma a yau muna zaune ba kowa a yau muna zaune ba kowa shi yasa wanda bai damu da addini ba sai ya ce wai gaskiya sai a can mu ko mun san Allah mai adalci bai bar mana wannan addini akan gaskiya sai a can ba akwai dai ganin da manzon Allah yayi wanda dole idan mun makale a kai anan ne zamu samu tsira kuma zamu samu me zamu yi sikeli wato zamu tsallake sikelin da ake cewa na hatsari domin komawa zuwa ga hanya wanda ke ta kurai an ce mu yi koyi da magabata to in ko an ce magabata su wane ne magabata kakanka ya rasu da ya rasu shekara 50 magabaci ne wanda ya rasu shekara arba'in yana muna zaune a yanzu magabaci ne wanda ya shekara ɗari ma wanda ya wuce shi ma magabaci ne to an ce magabaci wane ne magabacin kuduban ta ce to in ku haka ne mu yi dalla-dalla saboda haka larabawa na cewa salaf da suke ambata wannan kalma suna ambatawa ne ga magabaci wannan in ka ɗauke shi kenan ga luga magabaci magabacin nan ko ya zama mai kyawu ko ya zama mummuna dai magabaci amma manne muke nufi mu wa fil istilahi amma a shari'a a addinin mu in an umurci musulmi su yi koyi da magabata me ake nufi a gare su abinda ake nufi kuma sahaba su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne don in aka bari ba a fayyace ba to za mu koma kamar 'yan bidiya sai sa 'yan bidiya za ka ga cewa hujjansa malamin in ya juma sai ɗauko maka wani wani littafi wani takardar wani malami ya ce ta wannan malami a sudan yake bari ma muka shekarun da ya rasu shekara 873 ko ba haka ba shi damuwarsa ya juma a duniya saboda haka ba za mu yi kama da 'yan bidiya ba wajen lissafin jumawa saboda haka amma mu abin nan muka sani cewa za mu fara bayanin su wane ne daga farko dai manyan magabata da manufar maganan take kuma sahaba su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ana nan ana nan ana nan sai ya zama na cewa dole a ƙara gane manufar manzon Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce za mu shigo muku da maganganun da manzon Allah yi wanda yake gwada mana cewa lalle ne akwai waɗansu sashen mutane wanda manzon Allah ya ayyana za a yi koyi da su saboda haka sai malamai suka ce hummus sahaba wattabi'un sannan da sahabbai da wanda ma'ana me suka biyo bayan su kaga abin ya fara ya ƙara matsowa kenan da wannan dalili ne da wannan dalili ne waɗannan malamai suka ce suna da dalili a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ke ambatawa qurunus salasatul mufaddala cewa manzon Allah ya yabi waɗansu ƙarni guda uku ya ce karni sun malla zina ya lonahun sun malla zina ya lonahun saboda haka sai ya zama na cewa manzon Allah tunda ya ambaci wani lokaci ma'ana guda uku malamai suka ce to manufar lokacin nan guda uku shine kowane lokaci da manzon Allah ya ambata kowane gaba shekara ɗari saboda haka kenan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗansu lokaci na shekara ɗari uku ma'ana cewa ya ce akwai alheri to amma matsalar shi ne to wannan yana gwada mana cewa wanda ya rayu a cikin shekara ɗari uku nan ma in yayi magana kawai bi za a yi kenan shin yana nuna mana ne cewa wanda ya rayu a wannan lokacin shi kenan bayi da matsala huduban ta ce a waman a waman asha fi qurunis salasa wa lam yakun ala min haji min haji sahaba fa huwa khalafiyun aw khalafi malamai suka ce a wanda ya rayu a cikin wannan karne guda uku amma bai yi koyi ma'ana ne da manufar manzon Allah da koyi da sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam abinda ake bashi suna ana ce masa maimakon a ce masa salaf sai a ce masa kalaf kenan mai saba ma daidai kenan zaman sa shekara 300 nan ba shekara 300 nan da manzon Allah ayyana a ciki in ya rayu a ciki baya wadatar da shi da komi sai idan rayuwarsa da juyawarsa ya yi kama da na sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam farban ta ce ba ku gani ba akwai waɗansu mutane da suka rayu ba a cikin wannan ƙarni guda uku amma ba su tsira ba cin ba ku da labarin ƙadariya ne ko kuna da labarin mu'tazilawa ko kuna da labarin jahamiya waɗansu ƙungiyoyin mutane ne wanda sun ka rayu da sunan musulunci amma sun saba makarantar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun rayu da mutanen kwarai din ka kenan wannan yana gwada maka don ka rayu da mutanen kwarai baka zama mutanen mutumin kwarai sai in maganan ka ya daidai da maganan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wannan dalili yasa huduman tace shi yasa sai magabata suka ce to dole mu tantance wanda zamu bi dole mu tantance wanda zamu bi sai huduman tace waɗanda za a bi kashi uku ne huduman tace wanda ya zama na cewa ya ce ni rayuwa na ina rayuwa ne ƙarƙashin hadisin kin littafin Allah da hadisin manzon Allah mun masa da'a za mu bi don ba ma rayuwa sai da kitabu sai da sunna kina in akwai waɗansu jama'a rayuwarsu kitabu ne da sunna muna musu biyayya da su muke tare lafiya kalau kenan wannan shine tabaka alwahida tabaka wanda yake al'awwal wanda yake na farko sannan saniyan in akwai waɗansu mutane kuma sai ya zama na cewa rayuwarsu ya saba da littafin Allah ya saba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam damuwansu su ɗebo daga ko'ina in magana ce kawai matukar mai magana ya ɗan kwan biyu su ɗauko su ajiye shi suka sa'a ma littafin Allah suka sa'a wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ana kiran su mi wanda ba za mu bi su ba ba ruwanmu da su mun masa bara'a ba ruwanmu da su muna gefe suna gefe wannan shi ne ɗabaga na biyu wancan na farko namu ne kitabu da sunna wannan na biyu ba ruwansu da alkur'ani ba ruwansu da hadisi da ka kawai to haƙiƙa za mu ajiye su a gefe don mu za mu bari a dake mu ba ɗabaka na uku shine waɗanda suka iyakacin ƙoƙarinsu sai aka ɗan samu ɗan tuntuɓe-tuntuɓe a cikin ayyukansu huduban ta ce muna musu uzuri ko muna nema musu gafara don mun san gazawa ne ta ɗan adam in sun faɗi daidai sai mu ɗauka idan suka saba sai mu ajiye musu kaga da baka kenan guda uku saboda haka kenan mutane kashi uku aka ajiye za ku yi bara'a ma waɗannan za ku yi biyayya ma waɗannan za ku yi uzuri ma waɗansu don akwai waɗanda suna da ƙoƙari amma sun ɗan gaza ɗan kaɗan a waɗansu wajaje wajen rashin fahimtar ko wani ingancin wani ɗan hadisi wanda bai same su ba aka ɗan samu wani matsala amma kuma sun iya ƙoƙarinsu wajen tantance da dama dubbai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko suna tare da ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'an manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam sannan suna faɗan uzure-uzurensu wannan ana roƙa musu Allah Allah gafarta musu saboda gajiyawa da sun kai da kuma samun da mantuwa da gazawa irin dan adam wannan magana guda uku shine sakon mu akan mumbari wannan yana gwada mana cewa ashe waɗanda suke ganin mu cewa muna makale ma waɗansu mutane ko damu waɗansu mutane to in ma wannan ne to in kaga mun kama waɗansu mutane muna kama su ne in suna da waɗannan siffofi guda uku ba ma kama mutum idan ya jima shi yasa hudu ban tace to menene manufar jimawa na zamani tunda manzon Allah ya ambaci kairul karni yace kairul nasu karni ba ya ambaci wannan ba yace sun mallazina yalunuhum sun mallazina ayyalunuhum to menene menene mahimmancin lokacin cin lokacin ne yake da mahimmanci ko mutanen hurbanta ce a'a lokacin hakika yana da mahimmanci idan mutanen suka rike abin da Allah ya ce sai lokacin ya amfane su domin lokaci ne na alheri amma idan suka watsar da kitabu suka watsar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wancan lokaci suna nan wannan yana gwada ba ruwansu da Allah Allah zai tuhume su ne akan sun walakanta lokaci mai albarka saboda haka da wannan dalili yasa maganar mu anan shine kullum muna kwana kullum muna tashi akan mi mi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwa tare da ni za ku yi shaida wannan yana gwada mana cewa to wannan rikita rikita ta yaya mutum zai rayu kawai ya rayu kawai ya girma kawai ya aure kawai ya gona kawai ya shuka kawai yana nan a shago ko yana nan a office ko yana yana mai anguwa ko wani hakimi ko wani sarki ko wani dan majalisa ko wani shikenan wannan ka dubi wannan rikita rikita ka dubi babu wani abin da aka kare mana shi ya zama ya karu banda littafin Allah amma kuma an ce dole sai mun yi ibada dole ne sai mun zauna sai mun yi karatu dole ne sai mun zauna mun yi tambaya dole ne sai mun zauna a gaban masu karatu muna ji duk wannan abin da kajin nan waɗannan da suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bacci suka yi ba dole ne ya zama na cewa in za ka yi ibada sai ka tabbatar da me yasa kake yi saboda haka ba zai taɓa yiwuwa ba da wannan rikita rikita a ce za mu tsallake da wannan rikita-rikita da kake gani ai shi yasa saboda mu muna tsaftace addinin zaka ga mutanen bid'a sai kai magana akan abu ka tsawo tsaf sai wani malami ya tara jama'a gari guda ya samu littafi kuma yana jero maka ko waɗansu hadisai ko waɗansu malamai a jero ma wani hadisi wajen talatin ana cewa ga hujja a jero maka wani maganan wani malami a sudan a ce wani malami ma'ana me ko a ce maka a kuwait ko wani malami a morocco ko wani malami abu na a nijar ko wani abu a ambato ma duk ana gaya maka cewa yanzu bari mu gaya maka cewa yanzu wannan malami wanda shekararsa dubu ɗaya da rasuwa ko shekara ɗari tara da rasuwa wai su zo suna ɓata mana lokaci suna maganan da wai wannan ba daidai ba ne saboda haka damuwansu idan mutum ya jima ya yi magana alhali waɗanda aka samu rikita rikita da su ya yi shekara dubu waɗansu su rubuta littafin amma littafin abin da yake cikin rikita rikita ne shekararsa dubu kuma littafin jimawan littafin baya sa ku karbi littafin ku shiga aljanna kuma in ka bi littafin ma mai yiwa sai wuta kenan rikita rikita sun shekara dubu akwai rikita rikita to tunda akwai rikita rikita sun shekara dubu ya akwai yan shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida in ba ku yi karatu ba ta yaya za ku gane wannan rikita rikita ba da karatu ba ta yaya za ka gane hanya wanda ke mai kyawu kabi ba da sauraron malamai ba ta yaya za ka gane hanyar Allah nan da ke wanda aka rikita wanda an bar shi waɗansu suna jayayya da shi ta nan waɗansu suna jayayya da shi ta can ta yaya za a samu tsira ƙarshe hudu ban sai ta ce duk da ban ambata ba kauli sheku abubakar mahmudu gumi ban ambace shi cikin hudu ba ba amma na yi misali da shi me dalili kullum muna magana muna yaban mutanen kwarai sai muna ɗauko wannan malami da ya riga ya mu shekara 32 menene dalili don ɗan najeriya ne don bahaushe ne don ɗan arewa ne me dalili idan ka dubi littafin zaradul azhani ila ma'anil qur'an lokacin da malam ya gama ya gama rubutu ya gama tafsirin sa kaf a cikin shekaru ya rubutu sa na wannan wannan tafsir bayan ya gama yace ina gode ma Allah da ne da ne kokari na takaita al'amura na zuwa ga magabata na kwarai yace a wajen bangaren tauhidi na tara tafsiri na karkashin Sheikh Abdul Wahab na Saudi malamin tauhidi sannan a waɗanda na rayu da su yace na tasirantu da waɗansu malamai irin su bin Bas yace ya Allah haza inji malam haza wannan shine abin da Allah ya hore min na rubuta lokacin da ya gama rubutu kenan yace wannan shine abin da Allah ya hore min na rubuta yace ina addu'a ga wanda suka taimake ni in ji malam ba shi ne abu mamaki ba wani magana da malam ya shi ne abu mamaki ya ce wa kullum man sa'a fi she'in littahasili hada alkitab wa islahi ma wa ka ma fihi min alqata'i wal ghafla malam ya ce ina addu'a ga wanda duk ya taimaka ma wannan littafi na wani tafsiri har littafin ne ya fito da duk wanda ya duba wannan littafin domin gyara na abubuwan da na rubuta da kuskure walgafla da abin da na gafala ban gane ba wastaqfir limu'allifuhu da'ib malam yace ku yi ma marubutin nan Abubakar Gumi ku nema masa gafara ubangijinsa akwai kuri a cikin wannan akwai kuri ba kuri ciki ya bar wasiyyar duk wanda ya ga abu na kuskure a cikin littafinsa na abin da ya rubuta ya gyara ba da ba da manufa yayi ba da abin da ya bisa kuskure da abin da yayi na gafala a matsayinsa na dan adam ita kai karshe ku nema min gafara wannan yana gwada cewa in kaga takardarsa in akwai inda ya shafi kuskure ba za ka bi ba kenan in daidai ne za ka bi kenan ba ma rayuwa irin waɗancan wai na ga wani ne wai wai ya ziyarci malaminsa ne wai sai ya sandi malaminsa ya ɗauki rawanin malaminsa ya sa wai sai ya ji kansa yana juyawa sai ya fara ihu ya fara ihu yana ihu yana ihu sai malamin ya kalle shi ya ce kai mawa ce ka sa wai kun san abin da ya ji wai ilimin malamin ne yana ta komawa kansa yana ko sai ya ji kansa kamar zai fashe sai maza maza zai kokari ya cire sai da malamin da kare kama rawanin ya aje wai duk wannan a irin wannan lokacin da muke rayuwa kuma kwanan nan ne wani yake zaune yana karantar da mutane haka nan a irin wannan ne muke rayuwa har yanzu wani malami ya je wajensa ya ce masa ina neman taimako ya ce me kake so sai ya ce aljanna ya ce aljanna kuma ya ce da Allah ka faɗi wannan ba aljanna ba aljanna ka aika samu kuma me kake so ya ce ban taɓa haihuwa ba ya ce nan sati ɗaya za ka haihu matanka za ta haihu ta shi ka je irin waɗannan ne fa kuma sun sa jama'a kuma suna magana na ƙarshe yana da direba ya ce mu direbansa a ce a ce direbansa ya zo su tafi sai direban ya ce a je a ce ma ubangidan nasa malamin nasa kenan a je a ce masa ba shi da lafiya sai ce a je a ce wa direban ya ɗauka shi ne yake tukin da Allah ya zo shi dai kawai ya zauna ya tabbacinsa kawai za mu tafi wasu ya zai zauna kawai mota tana tafiya wajen horn mota ta yi tit wajen birki ta ataka birki har aka je garin قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله